إنك أنت الأليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin baiwarsa da hikimarsa da iyawarsa da ya ara mana lokaci da rana ya kawo mu wannan yini mai tarun albarka yinin juma'a wanda yau ya yi daidai da 25 ga watan hudun musulunci watan da nisaniya ko kuma rabi'u nisaniya yau shekarar hijira 1445 daidai da goma ga watan 11 miladiya 2023 barka mu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masjid darul qur'an wanda ke daura da gidan distinguished senator muhammad dan juma goje da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkan mu da kasancewa domin ci gaba da darasi na alqur'ani mai girma bibiyar ayoyin alqur'ani da muke a wannan yini kuma a wannan masallaci kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin suratu yusuf alaihi salam darasin da ya gabata karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 20 daidai a wannan sura suratu yusuf alaihi salam wannan kuma shine darasinmu na biyar a cikin surar insha Allah kuma za mu tashi aya mai namba ta 21 a cikin wannan sura mai albarka suratu yusuf alaihi salam shine faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa qala allazisrahu min misra وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
kamar yadda bayani ya gabata suratu yusuf alaihi salam karatun yana tafiya a jere ne duk inda aka tsaya to idan aka dawo ɗori ne duka magana ce wanda Allah ta'ala yake mana magana game da kissar annabi Yusuf alaihi salam da irin dirasat darussan da ke cikin ita surar da faɗakarwa da nusarwa da kuma ƙara jaddada imani ga Allah da kuma karɓan ƙaddara wanda ta zo a kowane yanayi da haƙuri wajen jarrabawa daga Allah ɗin da kuma ƙarshe mai kyau wanda Allah ta'ala yake baiwa duk wanda ya haƙuri lokacin da Allah ta'ala ya jarraba shi da kuma kyautata mu'amala wajen haƙurin zama da ‘yan uwa da ƙoƙarin afuwa da yafiya akan duk wanda ya zalunce ka ko duk wanda ya ma ba daidai ba ko duk wanda yake ganin iyayen abu domin ya takura ma domin ya kai ka ƙasa to idan ka yi haƙuri ka jure ka bar wa Allah to shi Allah shi zai ɗau matakin ramuwa da kansa matakin ramuwar shi ne Allah zai kai ka wani matsayin da sai ya ji ya tsuguna a gabanka ya nema alfarma wannan ƙa'ida ce ta Allah duk wanda yake haƙuri yayin jarrabawa da cutarwa ta ‘yan adam to Allah ta'ala sai ya ɗaga darajarsa cikin al'umma hadisi ya tabbata manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam ma yazidillahu abdin bi afwin illa isa ba abin da Allah yake karawa bawa wajen afuwa da kau da kai da yafiya sai ɗaukaka da izza daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan abu ne am iyakan kowane mai imani Allah ya mana arziki da afuwa da yafiya abu ne mai girman gaske sai an daure afuwa da yafiya siffa ce ta masu imani duk wanda ya siffanta da wannan a cikin al'umma to tabbas ana mai shaidar mai imani wanda cikin al'amarinsa akwai afuwa da yafiya. Mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Duk mutumin da aka ɓata masa aka yi masa ba daidai ba, ya yi afuwa ya yafe don girman Allah to irin tukwicin da Allah zai bashi a aljanna za a ce koru la'in a yan san su ko?
ana jin labarin su
a yan ce horu la'ina yan zane a yi ko? wa moru na'in ga amsali lu'ulu'il makanu horu la'in su ne matan aljanna wanda an ce da Allah zai kaddara macen aljanna ta leko duniya to an ce duk wanda ya ido hudu sai ya mutu domin kwarjini da idanka ba zai iya kallon kyan da Allah ya mata in za mu je aljanna duk siffarmu sai Allah ya upgrading nata da gangar jikin da idon da kunnan an gane ko duk wani abu namu sai Allah ya ƙara darajarsa duka duk yanar nan sai an ɗauke ta akar makallon duk wannan furfura sai ta kuma baki su duk sai ƙarfi ya dawo to ba tsofi a aljanna an bayyanta to maza Allah ke cewa duk wanda aka masa abu iya da ikon ɗaukan matakin ramawa ya yi afuwa ya yafi to a lahira Allah zai ce ya je aljanna ya zaɓi matan horul in iya inda yake so yi ne sadakin tun a duniya ka bada sadaki shine amma abu wanda ana ganin zaka ɗau mataki na ramuwa yi haƙuri ka bar wa Allah abin to kamar ka bada sadaki ne idan ka je lahira Allah zai ce ka je aljanna ka zaɓi huru la'in iya son ka Allah ya ba mu iko Allah ya ba mu ikon dauriya da haƙuri Allah ta'ala ya ci gaba da cewa daga cikin irin jarrabawa da ta samu annabi Yusuf alaihi salam mun ji yanda aka jefa shi a rijiya ko sannan aka zo aka fito da shi sannan kuma aka sai da shi an fahimta bayan din abin da ya faru ya faru an fito da daga cikin rijiya an ce wa kanu fihi min zahidi sun kasance suna zuhudu game da shi kowa baya so ya nuna ya san shi domin suna ganin kamar in sun nuna sun san shi to kamar wannan kudin da suka sai da shi ba za su samu ba to daga nan sai Allah ta'ala yake cewa annabi Yusuf alaihi salamu gashi kuma a gidan sarauta wata hikima ta Allah da jarrabawa kuma wa qala allazistarahu min misra limra'atihi akrimi maswa Allah yace wannan wanda ya siye shi a kasar misra kun ga wannan faralla ce ta misra wanda sunanta ya fito a qur'ani wannan misran da Egypt din nan ta yanzu da ita ce dai annabi Yusuf ya zauna a garin annabi Musa ya rayu a garin da sauran annabawa fir'auna anan yayi rayuwarsa har ya gama har Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa ita dai wannan misira din tana cikin farala wanda mutanen misir suke dokar kirji da ita domin Allah ta'ala ya ambaci misira a Qur'ani a guda yawa a bakara ya ambaci misira a nan gashi ya ambaci misira an fahimta allazi sharahu min misira wannan wanda ya sai shi annabi yusuf a kasar misira wa huwa qitmir ana ce masa qitmir au itfir ko itfir al-aziz shine mai mulkin kasar misra a wannan lokaci an fahimta a kana kaza'il misr kana ala kaza'il misr shine wanda yake kula da tattalin arziki gaba ɗaya na kasar misra wa kana al-malik yawma izi a lokacin sa shine mai mulkin misra a wannan lokaci ismuhu rayyan bin al-walid al-umayliki wannan shine sunansa rayyan bin al-walid al-umayliki wa qad amana bi yusuf alayhi salam wa mata fi hayati an ce shi wannan sarki yayi imani da annabi yusuf alayhi salam kuma ya mutu a lokacin da annabi yusuf yake raye kun ga shi yasa ta zama ahsan al-qasas ahsan al-qasas ita kisar annabi yusuf ita ce kisa mafi kyau game da qur'ani ba da labari kun ga shi wannan sarki da kafiri ne ba musulmi bane amma dalilin annabi yusuf sai ya musulunta an fahimta a limra'atihi ya fada wa matarsa wanda ita wannan mata ana ce mata zulaikha da hausa ana ce mata zulaihu to sunanta zulaikha kamar yadda malaman tafsiri suke bayani ya fada wa matarsa zulaikha akrimi masawahu da ya sai bawa ya kai shi gidansa sai kirawo first lady ko ita ce matar shugaba duk da cewa na ji masu masana kundin tsarin mulkin ƙasa sun ce wannan ofisin haramtacce ne a ƙasa babu shi a kundin tsarin mulki ba wani ofis na first lady a ƙasa babu kowai alfarma ce ta masu mulki su kewa iyalansu kawai an fahimta to ya faɗa wa matarsa ya ce akirmi masa wannan ki girmama masaukinsa an fahimta bawa ne a matsayin bawa aka siye shi amma da ya je sai ke faɗa wa matar akirmi masa ai manzilahu wa makamahu ki kyautata mazauninsa a gidan nan ki kyautata masa fil maqam wal malbas wal maqam ki kyautata masa wajen abincinsa da abincinsa da gunkwanansa an fahimta shi wancan mai mulki yake faɗa wa matarsa wannan asa an yanfa'ana asa tana cikin af'alu raja an fahimta muna kwaɗayi inji annabi yusuf alaihi salam muna sa tsammani an yamfa'ana shi wannan bawa akwai ran da zai amfani mu an bayyanta malamai sun ce wannan shine dalilin da Allah ya sa imani a zuciya sai musulunta domin ya so abin da Allah yake so kuma yayi zaton alkhairi an bayyanta yayi me yayi zaton alkhairi ya ce asa an yamfa'ana kuma wannan ya faru kan matar fir'auna ita ma game da annabi Musa alaihi salam ta ce a sa'an yanfa'ana a wani tattirahu walada wannan a sa'an yanfa'ana ɗin malaman tafsiri suna cewa shi ne dalilin da Allah ya jefa imani a zukatarsu domin duk inda kake kai zaton alkhairi an fahimta kaga bawa ne a matsayin bawa ya je gidan wannan mai mulkin amma wannan mai mulkin ya ce ina sa tsammani wannan zai amfane mu sai Allah ya ce e zai amfani kan kuwa ko ba suke nan ba Allah ne mai sa amfanarwa ai bawa ya amfanar da mai mulkin ƙasa gaba ɗaya wani aikin sai Allah Allah ya sa amfanin ya tabbata ita ma matar fir'auna da ta ce a sa'an yanfa'ana ta ga annabi musa ta ce karka kashe shi la taqtuluhu a sa'an yanfa'ana fir'auna karka kashe shi ka bari zai amfane mu sai Allah ce ke din zai amfane ki kafin ta mutu sai da Allah ya nuna mata gidanta a aljanna an gane ko rabbi bilini indaka baitan fil janna wa najini min fir'auna wa amali wa najini min alqawmi zalimin kaga shi yasa bawon Allah duk inda kake kaiwa Allah zan alkai an fahimta wani bawon Allah zai mutu lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya je gano shi sai yake cewa me kake zato tsakaninka da Allah yace wallahi ya rasulullah ba abin da nake zato tsakani na ga Allah sai alkhairi yace wallahi alkhairi ko ya same ku ba abin da nake zatawa Allah akai na sai alkhairi ma'aikin Allah ce alkhairin ku ya same ka ya mutu kuma Allah ya bashi aljanna saboda ka mummunan zato ba aikin musulmi bane duk inda za ka yi hasashe ka yi zato ka zaci alkhairi amma za a sha wuya wuya sai nan gaba waye faɗa ma kun yi mitin da Allah ne ko amma wahayi wuya ma sai nan gaba injiwa sai ta yi kai ne za ka sha wahala kuma gaskiya ba ne sai ta yi kai za ka sha wahala amma Allah iya da ikon juya al'amura a duk lokacin da yake so inna Allah ala kulli shay'in qadir saboda ka wannan iya cikin raja mai kyau da ya kamata kowane musulmi yana yi a sa'an yanfa'ana shi kidimir misra yace wannan akwai yiwuwar zai amfane mu ko mu sai da himu ci riba an gane ko ko kuma a'a nan gaba ya ije mana wa'ansu al'amura da muke yi ya ɗauke mana wa'ansu ta kalifa kun ga ya amfane mu to sai Allah ke ca za ka samu aljanna ma dalilinsa ai babban amfani ke Allah zai sa ka yi imani da yi ka musulunci kuma ka samu aljanna abdullahi dan mas'ud yake cewa afrasan nas salasa masu hasashe shine firasa ko hangen nesa mai kyau ya ce a cikin mutane shi da ya kira guda uku a ƙorani hasashen gabe kasance mai kyau ya ce mutane guda uku ne in ji abdullahi ɗan masau na farko ya ce aziz fi yusuf shi wannan mai mulkin misra hasashen da ya kan annabi yusuf alaihi salam da ya ce a sa'an yan fa'ana kuma ya amfani da shi din kun ga hasashensa ya ce na biyu sai yar gidan shekhu madayan wanda annabi Musa alaihi salam ya je Madian wanda ya sauka a gidan wani dattijo ɗaya daga cikin ƴaƴansa take cewa ya abati sta'jirhu ko inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu amin cewa ya baba wannan wanda ya zo a matsayin bako ni ina ganin ka dauke shi dan aiki man tunda bako ne bai san kowa ba gudun hijira ya zo ni ina ba da shawara baba ka rike shi a gida ya zo mai mana aiki inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu amin inna khayra kaga hasashe kenan tace mafi alkhairin wanda za a dauke shi ko dago alqawi mai ƙarfi wanda zai iya aikin da aka sashi al'amin kuma amintacce wanda in an ba shi amana ba zai ci ba to sai malamai suke cewa ta ina wannan matar ta ga ƙarfin annabi musa kuma ta ina ta san mai amana ne tun da arannan suka haɗu kuma arannan take ba da labari a kansa sai malamai suka ce ai lokacin da ya shayar da su ruwa bayan waɗanda suke bayan dabbobi sun tafi an ce murfin rijiyar sai an samu majiya ƙarfi mutum 40 suke ɗage murfin rijiyar amma ta gashi kaɗai ya ɗage murfin rijiyar kawai kuma duk da lokacin iya jin yunwa ga tafiyar ƙafa ya kuma gefe iya neman Allah ya kama ta yau da agaji ta ga wannan ta ce kai wannan akwai magana a wannan ta ina ta ga amanarsa da ta dawo take cewa baba a kowanne da ya shayar da mu kaza kaza kaza ya ce ki je ki ci ina kiransa inna inna abiye da uka li yajziyaka ajra ma sakai talab فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين kun ga alaran ma ya taya ni kenan ko lokacin waja'at ihdahuma tamshi al istihya ɗaya daga cikin yayansa guda biyu yan mata sai ta zo wajen annabi Musa tana tafiya cikin jin kunya tamshi al istihya wannan siffa ce ta iya mace duk inda take da siffanta da kunya da bin gefe gefe ba tare da surutu ba da bin maza da hayaniya a'a wannan ba siffar mace bace a musulunci qala tace inna abi yad'uka babana yana kiranka li yajziyaka ajra ma sakaita lana domin ya ya ma sakamako irin dawainiyar da kai wajen shayar da dabbobin mai ruwa an fahimta a lokacin malamai suke cewa annabi Musa ya ce a mu annaba idan mun yi aiki ba dan abiya mu muke yi ba Allah ne zai biya ni amma ba zan je in karɓon lada gun babanki ba je ki kawai ta sake dawowa ta ce baban da ya ce ka zo akwai tambayoyin da zai ba an ce a wannan tafiyar hi bai san garin babago ne ita kuma yar gari ce an ce ta shige gaba iya binta a baya sai shi dan ya zo sai yake nema ya dinga ɗage zanin ta tufar ta ya ga jikinta sai ce to dawo bayana ina samari suke ya ce dawo baya kawai in kin dawo baya ki samu yan tsakon kwani duwatsu haka ki rike a hannunki sa zama tarafiketo tarafiketo idan kwana za yake jefa mun dutse nan right sai na yi nan idan hagu ne yake jefa mun dutse hagu sai na yi hagu idan dobul ne yake jefa guda biyu to na san wani wani da zabi to da haka suka je har gidan babanta domin shi dan ya zo iya nema ya dage tsiraicin ta ya gani sai ta dawo bayansa suna zuwa iya faɗa duk abin da ya kawo ce fir'auna ya sa a kama shi a kashe shi sai ce la takhaf najauta min al-qawmi zalimi fir'auna ba shi da dama ana kai kam ka tsira Allah ya kubutar da kai daga sharrin mutane azzalimai an fahimta to daga nan tace baba ka dauke shi aiki an ce ta ga amanarsa domin sun taho ya iya jera kafaɗa da kafaɗa da ita ya kiye da ya ga kaurinta ma a waje ce ta bayan shi to anan ta gane mai amana jin haka sai baban ya ce inni uridu an unki haka Ƙwale inni uridu an unki haka ihdabi na tayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaji فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين ku yi haƙuri dama tafsiri haka yi kun ga mun tafi wata unguwa daban ko haka tafsiri idan aka ake haɗa kan ayoyin sai a fidda sakamakon da ake so a samu daga nan sai ya ce inni uridu an unki haka na tayya ni ina ina da buri ina yi ƙudirin zan aura ma ɗaya daga cikinsu amma ala an ta'ajura ni samani hijat sadakin shine zaka yi kiwo na shekara takwas kiwon shekara takwas ne sadaki sai yake cewa in atmamta ashran fa min indi in kace shekara goma zaka cika mata wannan zaben kai ka zaba amma kaida ta shekara takwas anan malamai suke cewa ya halatta uba ya yanke wa isa sadaki yace sadakin ya ta biyar. ya halatta musamman ma ce mahaddace qur'ani sosai kuwa imamu malik ya ce halal ne ka bambanta sadakin yarka da ta haddace alkur'ani da wanda ba ta haddace ba ya halatta wannan ta haddace sadakinta dubu ɗari biyar amma wannan ta yi digiri ta yi masa ga kwalaye amma ba hadda ta yi ta sai a ba da dubu ɗari biyu ko ɗari da hamsin haka yau a an fahimta amma in ta haddace ƙur'ani gyangyam kanta imam mali ya ce halal ne a bambanta sadakin da nabata da ce kaga wannan sunar ba a dabbaka ta yi an fahimta to ya ce sadaki kiwon shekara takwas amma in ya cika goma wannan dan kansa abdullahi dan mas'ud aka ce ya ce abdullahi dan abbas kai ya ce annabi musa kiwon shekara goma yi domin su annabawa duk inda martaba take mafi kololo nan suke zama musamman aikin nagarta aikin da za a ce madalla to annabi kasam yake yi baya yadda da martaba ta ƙasa an fahimta to daga nan sai malamai suke cewa to ya aka yi har ya gane tana son sa zai aura masa bai tambaye ta ba a ka'ida ana tambayar mace ko manzon manzon Allah ya ce idan za ku aurar da mace ku tambaye ta tana son sa ko ba ta so in ba ta so kai kuma kana so ku lallashe ta ku kuma ta siyasa ta gane amfanin sai ku aura mata to malamai sun ce wannan bayanin da ta yi to a nan ya tsinci labarin tana son sa daga zuwan bako ta ce ya abatista ajir babu wannan bakon ya zauna a gidan nan mana budurwa ta ga saurayi ta ce babu wannan bakon ka ba shi masauki a gidan nan da al'alamar mai ta ce inna khaira manista ajiyar kuma take yabo ba ba ba mafi alkhairin wanda zaka dauka ko da goba ba ai mai amana mai karfi alamar me yace wannan to kaga alama tana son sa kenan uban da yake mai ilimi ne iya jin wannan sai yace to zan aura ma ɗaya daga cikin su wannan shine abin da Qur'ani yake karantar da mu to khaira man sa'jarta sun ce wannan firasa ce kuma annabi Musa ya zama mijinta ta amfano da shi wa alaikum salam
wannan yana ita kadai da take yi wa wannan annabi bayani na'am kuma take yi wa babanta wannan bayani kuma shi uban ya ce zai aura musu zai aura masa ɗaya daga cikin eh daga cikin su haka to su su biyu ne ke eh su su biyu ne su su biyu ne amma dai wannan ita ce ta yi wa eh nan mai wanda ta yi biya ne ita ka aura musu a to ta yi aiki kuma a rawar a bata wani amma su biyu ne yayan ha ta yi ni ibna ta yi ko yawa firasa ta uku in ji abdullahi dan masaud ya ce abubakar radiyallahu anhu lokacin da ya ce a zaɓi umar bayan ya mutu ya zama khalifa to shi ma firasa ce ta abubakar kuma ta zama alkhairi domin umar ɗan kattab ya yi abubuwa da yawa lokacin da iya khalifa gaskiya an samu injaza an samu achievement da yawa an samu abubuwa da yawan gaskiya wanda musulunci ya amfani da su lokacin umar iya khalifa an fahimta yini asa an yanfa'ana aw nattakidahu walada wa kazalika makkanna li yusuf bil ard haka nan muka bawa annabi yusuf dama makkanna shine a idawul fursa annabi Allah ya bai annabi Yusuf dama ta faɗa aje a Misir an gane ko ya bashi dama kamar an kazna Yusuf min al-qatl kamar yadda Allah ya tsallakar da Yusuf daga kisa wa akrajnahu min al-jub kuma Allah ya fidda shi daga rijiya kazalika makkanna lahu haka nan Allah ya bashi dama a kasar Misir waj'alna ala khaza'inil ard Allah ya sanya ya zama mai kula da tattalin arzikin Misra an gane ko kuma sannan wata dama daga Allah walinu allimahu min tawilil ahadith Allah yayi haka domin ya sanar da Annabi Yusuf alaihi salam fassarar mafarki fassara ta mafarki Allah ta'ala yi wa annabi Yusuf irin wannan ilimi wahiya ibara mina ru'ya shine fassara mafarki an gane ko ah wa nu'allimuhu min ha- min ta'wilil ahadith wallahu ghalibun ala amri Allah ya ce shine mai rinjaye kan al'amarinsa malamai suka ce alha fi amrihi damir na ha'un din nan wallahu ghalibun ala amrihi kinayatun anillah kamar wakilin sunan Allah ne wallahu ghalibun ala amrihi huwa Allah ke Allah iya da rinjaye kan al'amarinsa duk wani al'amari in dai ka fawwala wa Allah shi to ka bar Allah da kayansa an fahimta shi ne mai ƙarfi shi ne mai zartarwa kuma shi ne mai yanda ya so a lokacin da ya so an fahimta abin da ake bukata fawwala wa Allah al'amarin ka kawai ka hau matakai na al'akazu bil asbab riko da sabuba amma a yanki al'amari da zartarwa Allah ne yake yaqul malamai suna cewa inna Allah ghalibun ala amri Allah shine mai rinjaye kan al'amarinsa duk wanda ga ya ci nasara daga Allah ba ƙarfinsa ba ne ba dabararsa ba ne ba wayansa ba ne a harka ta ilimi a harka ta kasuwanci a harka ta tara kuɗi a harka ta mulki duk wanda kaga ya zama wani abu wallahi tallahi Allah ne ya dafa masa amma ba shi da wannan dabara ba shi da wannan waya in dabara yake ji da wayo akwai wanda suka damaye suka shanye amma kuma Allah ya ɗaga shi a kansu domin Allah ya nuna shi ne alkahar akwai wani wanda yanzu ko sunansa da kyakkyawar rubutun boko ba zai iya rubuta ba amma kuma duk garin ya bukwa kudi ga masu digiri in wayo ne ko ga masu masters ga masu phd in wayo ne da bara da deta- deta- determination amma sai Allah ya ƙi ba su kuɗi sai bewa wanda ko sunansa ba zai iya rubuta ba galibin al'amur yasa laraba suke cewa laukanatir arzaku tajri alal hijja izan lahalakana min jahalhinal baha'im yake cewa da arziki wayo ne yake ba da arziki to da duk dabbobi sun mutu domin jahilai ne ko ba gaskiya ba ne to amma yanzu akwai dabbar da ta fi gajin daɗi wallahi akwai akwai dabbar da abincin ma da ƙasar waje ake kawo waje dokunan sarakuna nan gani dokunan sarakuna biskit suke ci karbanka da ba sai din kasuwa yaranka bai cinye baka cinye wasu lokunan madara suke sha wa'ansu likita gare su mai zuwa da duba lafiyarsu amma kai in an kai ka asibiti to dole sai rangaranga za a kai ka wallahi sai kana limbe limbe za a kai ka amma haka kawai ba za ka je check up don baka da wannan lokacin baka da wannan dama to ashe arziki ba wai ba wai wayo bane yake bada shi Allah ne yake bada shi ga wanda ya so yarzuqu man yasha bi ghairi hisab Allah iya arzuta wanda ya so ba tare da wani hisabi ba haka nan mulki in ƙarfi ne yake ba da mulki yanzu wannan shugaban ƙasar namu zai zai zo mai mulki in dai ƙarfi ne lokacin iya tafi ana tattare shi ne tattare shi ne haka misali ko ba haka bane lokacin da iyaka biyar ba haka yake yi ba amma yanzu na ga ya fara mai yakewa sosai to kun gani kun ga ashe da ƙarfi ne yake ba da mulki da ba bai sai je wannan kujerar ba wani in ya rike shi wallahi ba zai iya kwacewa ba amma da yake Allah shi ne galibun ala amri sai ya ɗora shi akan mulki ga masu ƙarfin sai Allah ya ce ba ku za ku yi ga wanda zai duk abin da ga ya zarto daga Allah ne karka wahalar da kan karka damu kanka Allah ne yake da ikon gudanar da komai da komai iya sa nan nan yace wallahu galibun ala amri Allah shine mai rinjaye kan dukkanin al'amarinsa malamai suke cewa ya fa'alu ma yasha Allah iya aikata duk abin da ya so la yaghlibuhu shay'un ba wani abin da ya sai rinjaye Allah wala ya raddu hukumu raddin ba wani mai mayarwa da ya isa ya mai da hukuncin Allah in Allah ya zarta su ya tabbata wallahi ba wanda isa ya bai da hukuncin Allah walakin na akasarar nasi la ya'lamun mallahu bihi sani da yawa daga cikin mutane ba san me Allah yake nufi da abuwa in Allah ya abun sa zira masa ido kawai amma akwai koyi hikimar da Allah ne kadai ya sani ko ba ku sani ba walakin na akasarar nasi la ya'lamun na'am aya ta gaba ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين
wata jarrabawa kala ta biyu mala bakar mahmud gumi allah ta'ala ya masa rahama a tafsirinsa yake cewa wannan ita ce jarrabawa mafi girma daga cikin jarrabawa da annabi Yusuf ya shiga alaihi salam a cikin wannan jarrabawa sai Allah ta'ala yake cewa bayan annabi Yusuf alaihi salam ya fito daga rijiya an saye shi ya zauna gidan sarki an fahimta bayan wannan zama da ya ce mijin ya ce mata ta kula da rayuwarsa a gidan da sauransu bayan ya zama ɗan gida ya zauna zama ya tabbata annabi yusuf ya zama ɗan gida a gidan mai sarautar ƙasar misira to daga nan walan ma balaga a shuddahu lokacin da annabi yusuf alaihi salam ya kai munzulin ƙarfinsa ai muntaha shababihi shine kaiwa kololuwarsa masaka mujahid bin jabir yake cewa salasan wa salasina sana yine shekaru 33 haka mujahid yace shine karshen kaiwa samartaka in ka kai shekara 33 to sai kuma baya yake amma ka gama hawa injiwa inji mujahid bin jabir imam as-suddi yake cewa salasina sana shi yace shekara 30 ne ma yace in mutum shekara ya kai shekara talatin to shi kenan ya gama hawa ya gama kaiwa ƙololuwarsa martaka wasu ila malik an tambayi imam malik rahimahullah anil ashud da Allah ya ce walan ma balaga ashuddahu aka tambayi malik radiyallahu anhu ko kuma rahimahullah ta'ala me ake nufi da ashuddu anan qala sai ce huwal hilm shine mutum ya fara kaiwa shekarun mafarki yayi mafarki irin yanda ake mu'amala tsakanin mace da miji shi ma ya ga irin wannan cikin mafarkinsa to imam mali ya ce idan har ɗa namiji ya fara mafarki to shi kenan ya kai ashiddu ɗinsa an fahimta to da annabi yusuf ya kai wannan ataina hukuman wa ilm Allah ya ce sai muka bashi hukman hukuman suka ce ni annubuwa sai muka bashi annabta wa ilman wal fiqhu fid din muka bashi annabta ko muka bashi ilimin addinin musulunci wakila hukuman isabatu fil qawl hikima suka ce shine dacewa cikin magana kai magana a fahimce ka wannan Allah ne yake yi yutil hikimata man yasha wa man yutil hikimata faqad utiya الحكمة من يشاء
Mm.
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا Mm.
وما يذكر إلا أولو الألباب Allah ce yutil hikimata man yasha Allah ne yake ba da hikima ga wanda ya so cikin bayinsa Allah ce duk wanda Allah ya bawa hikima ya bashi alkhairi mai yawa faqad utiya khairan kaseera wa ma yazakkaru illa ulul albab to annabi yusuf an ce iya da iya da hikima wajen magana za ku ji yanda ya zauna da mutanen kurkuku wanda kafin ya fito da kurkun ma irisa suka musulunta domin Allah ya bashi dace cikin iya magana an fahimta wa ilman kuma tawilin ru'uya Allah ya bashi ilmin sanin mafarki wa kazalika najzil muhsinin haka nan muke sakan yawa masu kyautatawa dan Abbas yace almu'minin almuhsinina sune almu'minin sune masu imani wa anhu aidan wata ruwaya daga dan Abbas yace almuhsinin sune almuhtadin shiryayyun mutane haka Allah yake saka musu da alkhairi wa qala ad-dhahhak imamu dahak cikin malaman tafsiri ke cewa as-sabirin ala nawa'ib al-muhsinina sune masu hakuri kan jarrabawa kama sabar yusuf alaihi salam kama inda annabi yusuf ya yi hakuri kuma Allah ya mai sakayya da alkhairi to haka na duk wanda ya hakuri in Allah ya jarabe shi, to Allah zai mai sakayya da alkhairi na'am aya ta gaba
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك Mm, قال معاذ الله mm, إنه ربي أحسن مثواي na'am إنه لا يفلح الظالمون Allah ya ce bayan annabi Yusuf ya kai karfinsa ya kai shekara 33 kamar da wasu malamai suka faɗa ya kai shekara 30 kamar da wasu suka faɗa wasu sun ce daga 18 har zuwa 30 an fahimta to ya kai wannan matsayin ga kuma dama kun sani Allah ya masa kira Allah ya masa kyakkyawan halitta in ba ku manta ba mun karanta hadisi anan ko wanda ake cewa manzala ce a'a yusuf shatrul hasan auka makal shi annabi yusuf alaihi salam Allah ya bashi rabin kyau duk abin da ha gani mai kyau to rabin abin ya iya rabin can iyagun annabi su alaihi salam iya Allah ya mai kyakkyawar halitta to kuma gashi ya taso a gidan mai mulki kun san in kyau ya haɗu da jin daɗi ai yana ƙara bayyana kuma gaskiya bane amma in kyau ya haɗu da wahala sai an zuba ido sosai sai a gano ki amma sai an yi nazari sosai amma jin daɗi da kwanciyar hankali iya bayyana kyau ya fito zahiri to annabi yusuf allah ya masa siffa da sura to kuma gashi a gidan sarauta gashi a gidan jin daɗi kuma ita wannan mata an ce allah bai taɓa ba ta haihuwa ba tun da sarki ya aure tana nan ba da taɓa haihuwa ba an fahimta annabi yusuf ya shiga ya fita shi ya mai da kansa ɗa ɗan gida ita kuma ce ɗan ya zo ya raya mata wani abu a zuciyarta an fahimta ya yi wanka ya canja kaya ya fita ya dawo ya mai da ita ummansa to ita kuma sai shi ɗan ya raya mata ta nemi ya biya mata bukatarta an fahimta shi annabi yusuf bai san wannan bai san wannan abin ta kudire a ranta bai sani ba iya sakin jikinsa ya shiga gida ya fita ya komai a matsayinsa na ɗan gida tunda shi mai gidan ya ce akrimi masawahu asa an yanfa'ana aw nattakidahu walada sai ya ɗau matsayin kawai ya zama ɗan gida kawai to ita kuma sai shi ɗan ya kawo mata ziyara shi ne wa rawadattu lati huwa fi baitiha an nafsi marawada shi ne a talab ba da talab dama ta daɗe da abin a zuciyarta ta ina za ta fito to shi ne ba ta samu wannan damar amma tuni san annabi yusuf yaranta damar an fahimta shine kalmar marawada dama ta yi ta bi ta yi ta hange ta ina za ta wa abin ne ba da samu ba sai a wannan lokacin ta samu lokacin da za ta fito da bukatarta shi ne rawadattu lati huwa fi baitiha kuwa shi da mirne udi ila yusuf alaihi salam wannan wanda ke gidanta annabi yusuf to sai ta neme shi ta neme shi bayan nema nema bayan nema an nafsihi game da kan kansa ya biya mata bukatarta haka Allah yake ba mu labari ya sa manzan Allah ya yi gaskiya sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ɗa namiji in sun keɓance da ya mace in dai ba matarsa ba ce ba ko muharramarsa ba ce to na uku su shida ne kana salisu huma shaitan na ukun su shaitan ne in dai sun keɓance wannan ba wani ustazu ana ka bi abin da manzan Allah ce ne zaman ka lafiya kawai yasa lokacin da manzo Allah yake itikafi sai wa'an sahabbai sun zo wuce sai matarsa na Maimuna ko Ummu Salama ta kama ziyara masallaci suna gefe da manzo Allah da ita za su wuce sai gane manzon Allah ya suka dawo baya yace ku zo ku zo ku zo ku zo sai da suka zo sai ke cewa wannan mata ta ce wai wanci ta kama ziyara sai suke cewa ya rasulullah in ma za a zargi wa amsu ake ba za a zargi ka ba su ba yake cewa a inna shaytani yajri bin adam majriyatan shi shi dan iya sakaletin a jikin mutum kamar yadda jini yake zagayawa kar ku tafi da mummunan zato ku je ku halaka yasa kebancewa tsakanin mace da namiji to in ba matar ka wa muharrama ka in ba wannan ba kuma karke da abin yi ina ma samari ma zuwa ta dace yawa mala ya ce akwai wani hira loga ba ko to duk wannan haramun ku ya aikata haramun ne wallahi haramun ne haramun ne a ƙa'idar taɗi a musulunci shi ne suke ce masa kutba ko kitba kana neman ƙyamace uba ya baka izini ku tattauna da ita ba laifi ba ne amma akwai matakai matakai shi ne kar a yadda ku zama ku biyu a zo da wani ƙaninta mai wayo wanda ba za a bashi ishirin ya siyo minti ba mai wayo wanda ba za a kore shi ba ko wata ƙawarta ko kai ka zo da abokinka kuma tattaunawar ma me mazancen wani ƙarya a cikin da'awar da za ka yi ku yi magana gaskiya kawai ka tambaye ta farallan alwala da wanka da sauransu haka ne murin ba za ka ce mata da amma na ganki a tiktok na ganki a facebook duk wani wani shirman banza ne yawwa ki ce wa wance ne da haddarki nawa kuwa idan kika haddace a qur'ani haddarki ta kai izu nawa misali ko kuma a hadisai nawa kika haddace arba'un nawa kin haddace hadisai nawa cikin su ko kuma ya ake bambance jinin istikhara da jinin haida ya ake wannan bayani me bambancin su a ce tattaunawar ku hakan tafi yawa cikin tattaunawar ku haka ake so amma na ganki a kaza an gane ko na ganki a iza a duk bashi bane tattaunawar kanta wuce irin wannan to annabi yusuf alaihi salam sakin jikinsa da amintarsa ya zama dan gida suna keɓance da wannan mata shine rawadatu allati huwa fi baiti an nafsi bayan ta neme shi tana ta zuba ido ta kai ta ina za ta fito sai ta samu wata dama suka keɓanta da shi da ita kada a gidan ba kowa kafin ta bujiro da bukatarta sai da ta zo duk wata kofa da za ta isar aje gari zai ta rubuta kun san dama gidan masu mulki ne kofofi da kasan ɗakin dila akwai exit door akwai waye door duk bai dan tsoron mutuwa ake nan akwai kofar escape din an an matsa ka zaka yi kasa ka fice to duk irin wannan kofofin ne da ta kulle shine ma'anar wa ghallaqatil abwab daga cin fi'irin ghallaqa ai kulle ba ta wasa bace ta sa sakata ta sa kuba ta sa security duk ta kulle kofofin gidan an ce kafin aje inda suke sai an haura gate bakwai haka malamai suka ce amma duk ta je ta kukkulle da kanta shine wa ghallaqatil abwab abwab jam'i ne na bab kofar ba ɗaya bace ba biyu bace ta kukkulle duk wata kofa da za ta kawo mutum gunsu bayan ta kukkulle duka sannan ta ce masa hay talak hay talak ai halumma wa aqbi shine fasara hay talak ka zo ka matso gona ina jiranka ko na kimtsa kai nake jira ko wata magana mai kama da wannan na kinsa kawai kai nake jira shine ma'anar haita laka halumma wa aqbi ka zo ina jiran shine ma'anar haita laka halumma wa aqbi wa qara ahlu kufa wa basra qari'an kufa da basra sun karanta haita bi fatahi la ha wa fatahi ta haita akai wa ha'un fataha sannan akai wa ta'un fataha haita laka wa qara ibnu kasir al-makki ibn kasir ya karanta haita bi fatahi ha wa dammita haitu haitu lak wannan qira'a ce ta ibn kasir al-makki sannan mutanen madina daga cikin akwai nafi' malamin imam warshi suka karanta da mutanen sham abdullahi bin amir shami suka karanta da hitalak bi kasri ha wa fatahi ta wa qalat hitalak don da suka karatun tsangaya da wannan suka karanta ko domin malamin malamin malamin su da wannan ya karanta wa qala da hitalak da hitalak da haitulak da haitalak duk ma'anar su ɗaya ne duk ma'anar ɗaya ne jiranka nake kawai kai nake sauraro na kimtsa ina jiranka na shirya kai nake sauraro tana masa ishara akan ya zo ya same ta wajen biyan bukatarta shine ma'anar hitalak ko haitulak ko hitalak abin da yusuf alaihi salam ya faɗa sai ce ma'azallah ma'ana a uzubillah wannan kuma duk wani mai dabara da wayo duk wani abin da ya ritsa kake ganin ba za a kai labari ba to ka nemi tanyo da agajin Allah ba ka da dabara ba ka da wayo sai ga Allah annabi yusuf domin shi iya cikin dama gaba-gaba cikin tauhidi da kaɗaita Allah bai yi ihu ba bai yi kururuwa ba bai ce ni ɗanki ba ne a'a sai kai abin zuwa ga Allah kawai sai ce a billah min an af'ala hadul amal ina roƙon Allah ya mun tsari akan na aikata abin da yake nema da shi an fahimta wannan shine ma'anar ma'azallah ai a billah ina neman Allah ya tsare ni kiyaye ni wannan abin da kake nema a gare ni to ina kai kuke na gun Allah ya ban kariya ita ma maryama alaihi salam ko alaihi salam lokacin da jibril alaihi salam ya bayyana gare ta bayan ta fita za ta wawanke jikinta da dawo kawai fata masalaha basharan sauya ko sai ga saurayi tsayayye ya bayyana gare ta a matsayinta ta budurwa ba kowa kuma a kusa da gun sai ta ga mutum ya bayyana gare ta kawai tana ganin mutum mai ta ce قالت قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا
na nan Maryam alaihi salam tana ganin mutum a gabanta mala'ika Jibril ne sai Allah ya turo shi da siffar saurayi tsayayye matashi kuma a lokacin na nan Maryam tana budurwa kuma ba kowa a kusa da ita tana buɗe ido ta gaishe sai ta ce inni a'udhu birrahmani min ina neman tsarin Allah mai rahama daga kai Allah ya ban tsaro daga kai ya kare ni in kunta taqiyya har in kai mai takawa ne mai tsoron Allah ka kauce ka bani gubana ka san gani domin ni ya mace ce kai kuma ɗa namiji ne ba muharrami na bane me ya kawo kusa da ni daga nan me yace mata قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا Allah yace innama ana rasulu rabbiki ki kwantar da hankalinki ni manzon Allah ne zuwa gare ki an gane ko ni manzon Allah ne zuwa gare ki li ahaba laki gulaman zakiya domin na miki albishir akan wata baiwa da zaki samu ta da sarkakake daga Allah haka jibril ya faɗa da nan maryam alayhi salam mahallu shahid ana tana ganin sa sai ta nemi Allah ya bata kariya shi ma nan annabi yusuf tana cewa hitalak sai ya ce ma'azallah ka koyi wannan duk abin da ya taho zai halaka ka ka nemi taimakon Allah ka shi ne wanda la ta akutu sai da tilwala nau akwai wani bawan Allah da wani malamin mai yake ba mu labari irin gidajen nan ne wanda unguwar wani lokacin za ka ji ba mutane kamar a ce kwatas ko GRA ko can ne irin unguwar mala'udin nan wanda za ga da safe ko da rana ba kowa gun yawa to ya zo ficewa sai wata mace ta leko a haka hankalin ta atashe ku kawo mana taimako wuta a gidan nan wuta wuta to shi zuciyarsa ɗaya ya zuci hakan ne sai ya fada gidan zai kai irin taimakon da zai iya yi a ce ita da wata niyya a zuciyarta mijinta irin masu tafiya su yi shekarar nan ba su dawo ba ne ko wata da watanni tana da buƙatar ɗa namiji kawai sai take ganin za ta mai tarko ya shigo ya biya mata bukatar ta kawai iya shigowa gidan sai ta kulle gidan kawai ta ce wallahi ga bukata ta ko ka biya min kowane ma ihu ka tsallako gidana haka ta ce masa sai kama cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib yace wallahi dai iya maimaita wannan ayar ko shi dai a waje gan shi iya tafiya ta ina ya fito mala'ika ne zai fito da shi daga gidan bisa ya ce shi dai wallahi tallahi garinsa iya tafiya a waje kawai ta yin da ya fito da gidan wallahi bai sani kaga me ya kai ya kai kara zuwa ga Allah ne kuma Allah ya taimake shi amma da wata dibara zai ko wani wayo ba zai kai labari ba yasa duk abin da ya same ka a matsayin ka na musulmi fara kai shi gaban Allah kawai in ka kai shi gaban Allah ka gama da shi kuma duk abin da Allah ya shi ne mai kyau yace yace ma'azallah ina neman tsarin Allah akan aikata wannan aiki har ma ya ci gaba da ce mata innahu rabbi yanda al'amarin yake kamar yanda dewa daga cikin malaman tafsiri suka ce abin da yake nufi da rabbi ai shi wannan mai gidan nasa wanda ya siye shi ai ya ce a sa'an yanfa'a na auna takila walada sai ce wannan mai gidan nawa akrami masa waya ya girma masauki na ai bai banna a bawa ba ya kyautata min ya maida ni da bai maida ni ina wahalar bawa ba saboda ko don wannan mutuncin da min ba zan ci amanarsa ba ai an fahimta wannan shine fahimtar malamai da yawa daga cikin malaman tafsiri amma kamar su Muhammad Aminu Shingidi da wa'ansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a annabi Yusuf iya nufin innahu rabbi yanda al'amarin yake ai Allah ubangiji na baya nufin wancan dan domin shi Muhammad Aminu Shingidi ya dan tsoro da maganar ma yace ta ya za a yi annabi Yusuf ya ce wancan a lokacin bai musulunta ba yace mai gidansa ne iya annabi dan annabi jikan annabi ya samu wani mushriki ya ce rabbi haka malam aminu shankiri ya faɗa amma wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a ai iya nufin rabbi ai mu rabbi ba wai ubangiji yake nufi ba mai gidana ya taimake ni ya kyautata mu an fahimta cewa mai gidana ya kyautata mu ne fahimtar da yawa daga cikin malaman tafsiri innahu rabbi ahsana masawaya innahu la yuflihu zalimun sai annabi yusuf yake ce yadda al'amarin ke duk azzalimi baya samun nasara idan nayi wannan aikin na zalunce shi kuma yadda Allah ya sanya tsari a rayuwa duk azzalimi ba zai kai ga nasara ba an fahimta idan nayi wannan aikin na ci amana sa na zama azzalimi kuma duk abin da na nema na cin nasara game da Allah Allah ba zai bari ba yasa daga cikin abin da yake dakuce darajar mutum akwai cin amana duk wanda ya aminta da kai ka ci amanarsa a dukiya ko a iyalinsa ko a ‘ya'yansa wallahi sun matallahi kafin ka mutu sai Allah ya nuna ma ka guji cin amanar mutumin da ya baka amana duk mutumin da ya yadda da kai ya ɗau wani surrunsa a rayuwa ko wani abinsa ɓoye ya sanar da kai kuma kai kai amfani da wani damar ka ha'ince shi to babu shakka tun a duniya Allah ba zai barka domin Allah baya bar masu cin amana in shekarun baya akwai malam Muhammad bin Usman Kano Allah ta'ala ya kara masa lafiya magana ta yawo a media da yawa yace a Kaduna ne abin ya faru akwai wani bawan Allah yau ta ritsa da shi haka abubuwa sun tsaya iya da gidansa babba yi nazari da 'ya'yansa da kuma cewa mu sai da wannan gidan mu sai wani gida da bai kai wannan ba sauran kuɗin kuma mai ɗan karkashe wa matsalolin haka ana fahimta an sai da gida a yadda yake faɗa a lokacin gidan ko ya kai miliyan bakwai ko wani abu makamancin haka makocinsa ya sani da shi aka yi mitin aka tattauna aka sai da gida har ma ya zo yake ce masa wani to da Allah tun da an yi haka ina da ƴana sa aurenta in ji makocin ba wallahi na rasa yin ta zanyi na kasa haɗa kayan auren nan tun da an yi cinikin nan za ka samu na rara ka ɗan taimake ni ke ce to yanzu dare ya yi ka bari gobe da safe ka zo a cikin wannan kuɗin Allah da zan ɗau wata gudunmawa na baka suka rabu to wannan makocin sai ya je ya faɗa wa ‘yan fashi cewa makocinsa fa ya sai da gida an kama kuɗin suna gida makocin da ya ce ya taimake zai aurar da yasa wannan wani irin cin amana ne ‘yan fashi suka zo gidan suka dare da daddare da bindigogi suka ce ina kuɗi ya ce akwai kuɗi ga shi can miliyan bakwai ne an sai gida na gasa ku ɗauka har sun ɗauka sai ce da Allah ina neman wata alfarma abu suka ce wace alfarma kake nema makoci na wani na mai alkawarin zan ba shi taimako zai aurar da yasa kuma a raina dubu ɗari biyu da hamsin ne zan ba shi don Allah ina neman alfarma ku ban dubu ɗari biyu da hamsin ɗin nan ku aji da safe zo na ba shi babban yan fashin sai ce makocinka wane sai ce e wane ya ce e ashe iya cikinsu ashe shi ma ya sa max a fuskarsa iya cikinsu sai daga fuskarsa ya ce wannan ne ya ce shi ne ya ce wani aikai mace amana ne wannan mutumin haka wuka yi da shi kuma ka kira yin mu zo mu ɗauke kudinsa ka ji shi iya so ma ya kyautata ba a nan aka ce suka sabon daga suka harin goce suka ci kuma ga kudinka ba za mu dauka ba wallahi mun tafi kun ga cin amanar da yi tun a duniya Allah nuna masa balle tana je lahira to shi ne annabi Yusuf an ce innahu la yuflihu zalimun duk wani wanda ya ci amanar wanda ya dau amana ya bashi wallahi ba zai ci nasara ba wallahi a kowane babi kuma ba ana cewa siyasa ba amana ba yadda a'a in za ka yi siyasa kai da gaskiya da amana sai Allah taimake ka amma kar ka shiga da maganar yan duniya akwai cin amana akwai munafirci a'a kai dai ka tsaya ka tsarkake aikin ka siyasa tsarkake kayanka aikin gona tsarkake kayanka waye tsarkake kayanka sai Allah ya samu albarka a ciki amma cin amana ba ta da rana cin amana ba ta da rana tun a duniya Allah baya bari an fahimta innahu la yuflihu adh-dhalimun daga nan fa
wala qad hammat bi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء نعم إنه من عبادنا المخلصين Allah ce wala qad hammar bihi haqiqa qasadat minhu aljima ina hammad tayi guri tayi niyya ta himmatu akan ya biya mata bukatarta shine wala qad hammad bihi ta himmatu ta yi nufi zuciyarta ya aiwatar da abin da take nufi ma'al azumi alai kuma ta dage ta tsayu dole sai bukatar ta biya wa rida bihi kuma ta yadda hakan ta faru wa qalaba zalika saraha da karshe ma ta fito karar fada masa tace kai ba wata kwana kwana ga abin da nake nufi kawai an fahimta shine ma'anar wala qad hammad bi ta himmatu da shi ta nuna masa har ta fito karar ta masa bayani wa hamma biha shi ma ya himmatu da ita to ta himmata malamai sun ce hamma bi darbiha au hamma bi dafi'iha da abin ya kai abu ta taho ma kamar za ta rumbace shi an ce sai ya sa hannu ya ture ta ko ya mata wata dibara da ya ingije ta shine hamma biha an fahimta amma wasu malaman sun ce ida hamma biha hamma na aridan qatran bi nafsi shi ma da yake da namiji ne an ce shi ma zuciyarsa ta ɗan so ta hararo abin da take nufi an fahimta ɗan adam ne an fahimta duk da kan su annabawa Allah ya ce kazalika linasrifa anhu su'al basha amma wasu malaman sun ce hammana aridan zuciya ta so ta hararo shine malamai suke cewa sai Allah ya bayyana masa babansa Yaqub alaihi salam ya ganshi Yusuf ɗana haka zaka aikata ko Allah ya bayyanar da mala'ika, wani haka za ka yi, to ɗan kaɗawa zuciyar, ɗan motsin zuciyar da yake dama an ce hasanatul abarar sai atul mukarrabi. Ai, wani abin idan wani aka yi bishi, idan wani ba za a bishi. Da su annabawa tintibe suka yi sai Allah ya nuna musu, amma kai in kai tintibe sai a yabe ka, ko ba gaskiya ba ne, in kai tintibe a wani gun kai yabanka za a yi, domin imaninka kenan amma ba annabi in yayi tuntube sai Allah ya zargi idan me wannan tuntube domin karfin imaninsa to hamma bi darbiha ko hamma bi tafiha annabi yusuf yi ma ya himmatu ya ture ta ko ya ije ta ko wannan abin da take nema a gunsa ya ture wannan bukatar da gare ta shine wa hamma biha laula arabu burhan rabbi ba dan ya ga wata burhani ba burhani shine wani dalili wata hujja an ce shine bayyanar babansa ya gaishi wa'an suka ce a'a a Allah ne turo mala'ika Jibril alaihi salam ya bayyana ya ganshi ko kuma ilimi ne ya zo masa ko takawa ko hikima shine burhan rabbi wani abu ne daga Allah ya bayyana sai ya ƙara fahimtar da shi kan cewa wannan tunanin na zuciya ma haɗari ne kada yi shi sai Allah ta'ala yake cewa kazalika li lasrifa anhu su'a wal fahsha haka nan Allah ya sauye iji mummuna daga annabi Yusuf al-asuhi ne al-kiyani haka Allah ya so ya ije wannan mummunar ya sa abu a zuciyarsa har ya aikata hi sakon Allah to Allah ya ije wannan abin ya tura shi daga Yusuf alaihi salam wal fahsha ini al fi'lul khabih Allah ya so ya ije mummunan aiki da shedan zai sanya annabi Yusuf tunaninsa innahu min ibadina al muqlasin akwai muqlasin akwai muqlisin an fahimta muqlasin su ne bayin da Allah ta'ala ya zaɓe su yi tsarkake su mukulisin bilkasara ta tallam su ne bayi masu ikilasi masu yi don Allah to shi annabi yusuf in ji Allah ya yi wannan ya kare shi ya tare shi bai ɗirsa mummuna a zuciyarsa ba sai Allah ya ce innahu yi annabi yusuf min ibadina iya cikin bayinmu al-mukulasina wanda muka zaɓe su al-muqtari na indana al-mustafai na al'akayar kasan juwan da Allah ya zaɓe shi Allah ba zai bari aikata mummuna ba to annabi yusuf iya cikin bayan da Allah ya zaɓe su al-muqtari na Allah ya zaɓe shi ya sa ya tsarhi daga aikata alfasha ai fi da'a Allah ya zaɓe ya cikin wa Allah da'a fal wajib i'tiqad bara'atu yusuf abin da yake zuciyar kowa ya kudire shi ne annabi yusuf Allah ya kubutar da shi mimma nasabahu ilay ba'd al-qussa qisas game da wa'ansu da suke kisanta cewa shi ma ya so ya afka mata lilfirar domin shi ya guje mata duk abin da ta so ya aikata bai aikata ba fi maɗawa ta ha a wannan amu lokacin da ta neme shi abin da ya ce a uzubillah an fahimta wasu bakal baba shi kenan za mu tsaya a nan insha Allah za mu ji bayan ta neme shi ta ce ya zo yaki ya yi baya-baya sai ta nufato shi bayan ta biyo shi sai ya juya baya zai gudu shi ne wasta albaba su biyun da shi da ita sun da baci kofa to abinda zai faru sai rana ita wuce abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladarsa abinda muka yi kuskure Allah ya yi wani Allah ta'ala nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya cika mahaifinmu ya sanya su cikin masu samun gidan aljanna da mu da su gaba daya muna ƙara addu'a ga mu ga ƴaƴanmu Allah ta'ala ya shirya da mu tafarki madaidaici Allah ta'ala ya dora mu akan tafarki madaidaici muna ƙara addu'a ƙasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya muna ƙara addu'a Allah ta'ala ya marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya malaman mu Allah ya ba su tsaro da kariya Allah ya kare su daga dukkanin cutarwa muna ƙara